من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبقي وطن سفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da takwas ko hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha shida ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa. yau muna darasi na goma sha biyar ko Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira jiya mun fara magana akan wato an yi magana akan yadda mutane suka canza ina ne ma aka ce to mun yi baiti kan wancan baitin muka tsaya wanda ya ce mutane sun canza ya ce marartu alal muru'ati wa hiya tabki ya ce ya wuce ya ga mutunci wato maru'a kenan tana kuka saboda mutane yanzu sun daina mutunci fa qultu ala ma tantahibu alfatatu akan menene wannan yarinya take kuka wato mutuncin kenan fa qala kaifa la abki wa ali jami'an duna khalqillahi matu mutane ta mutanen gidansu gaba ɗaya yanzu ba yadda Allah ya su suke mutuwa ba wato sun canza daga ɗabi'ar da suke sun koma da an san mutane da kirki an san mutane da mutunci da yadda yanzu mutane sun juya to nan shine wa inna ma nalmisuhu fi tarbiyati iyalina abinda muke nema ko muke so mu samu ga tarbiyyar iyalinmu min awwali ma tahmilu al-ummu janinaha farkon lokacin da mace take ɗaukar cikinta ku kalla abinda ake fama da shi ake kallo tun lokacin da muke gani abinda ne wanda muna sane nalmisuhu ko abu ne wanda muna sane mun san da shi muna kaman mu taba ma saboda ganin abun yana muna tare da shi mun sani fi tarbiyati iyalina min awwali ma tahmilu al-um wajen tarbiyan yaran mu tun lokacin da mamata wato take daukar ciki farko ai muna sane irin wahalar da take sha ila an tabahu ai har lokacin da za ta haifi ɗan abu ne sananne mun san wahalan da take sha sun masahra alai sannan kuma in ta haifi yaron a lokacin da aka haifi jariri a cikin watan nan na farko sai ya hana kowa jin daɗi domin ya baro inda ya saba yanzu ya shigo inda bai saba ba sai ta kuka da daddare ya hana kowa bacci wal iltifata hawlahu da yadda ake kewaye gefen yaron ko ta ina ana kulawa da shi wannan ya zo wannan ya kalli ta nan wannan ya kalli ta nan da an ga matsala na sha baku misali ne inda nake ma banda wahalar da uwa take sha ta wani abu wani abu da zaka ga ta yi wanda afifa za ta dame ka yin ta gani shine a lokacin da jaririn nan sai ta samu wani dan bukka saboda kada sauro ya cize shi ta rufe shi a ciki ta kuma ta kwanta waje sauran ya ta cizon ta ita ba komi amma ji jaririn sai ta lulube shi a can ciki shi yana cikin wannan dan dakin in ta ga alaman huda huda ta zo ta tattare ta lillike ta sai ta in kuma da zafi sai ta koma ta kife shi cikin wannan abun kuma ta dauki mafifici ta sai mai fifita ita banda ita auna idan ba shi da lafiya ita ma ta kama rashin lafiya idan aka gaishe shi ita ke amsawa ya mai jiki ta ce da sauki ya yakka na ta ce da sauki ita ke amsawa in ba a gaishe ta ba kuma ta ta gaba da wanda bai gaida jaririn nan mata ce bai fanta in gidan haya ne ta ce a tashi daga gidan matan da ba a san su tun da ɗanta ya rashin lafiya ba gaida suwa fauna ka kalli wannan yana hafifa wujidani wujidaniya to amma kuma daga baya kai subhanallahi a kewaye yaron nan bin ri'ayatu wa tarbiyatu wa ta'lim a kewaye shi wajen kulawa da shi komi nashi yanzu jariri idan aka ce ma satin shi ɗaya ko sati biyu da ba a kulawa da shi kiya shi yana iya zo ya shiga mai hanci ko kuda su da fifi cikin hancin sa ni dai ban taba ganin jariri da sati ɗaya ko sati biyu ba yayi haka ya koyi kuda ya ji shi zai shiga mai hanci to da za a kyale shi sai sai su da fifi cikin hanci shi ba yadda zai da su sai dai ya kuka ko daga nan sun ya mutu wa ta'lim ka karantar da shi abubuwa da yawa hatta ya tsira shaban mudrikan har ya zama ya kai ga matsayin matashi yana gane abubuwa lokacin da yake karamin nan ko maman ma bai sani ba kawai shi dai a daukai a bashi a daukai a bashi a hankali a hankali sai fara gane ta radda ya gane ta sai sai ta jin daɗi cewa ya gane ni ya gane ni to kai ma nan da ya fara gane ka ta ce kai ma yanzu ya gano ka ya gane in ka wuce yanzu yana kallon ka sai murna radda ya fara magana kuma ai ta so ya maimaita abin da ya faɗi magana shi tana da daɗi lokacin yana ɗan ƙarami ta lakana kafiyan wannan abin da muke gani kawai wanda muka sani wanda kowa ya san da shi shi kadai ya isa li rabbil ihsan wal jamil wal ma'ruf ilayhima wannan kadai a dunkula ka fadi ya isa mu ma mu saka musu da alkhairi akan wannan abu da suka yi ai masu abu mai kyau wal ma'ruf ilayhima da abin da aka sani na shari'a ai masu qala ta'ala hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ai babu sakamako ga kyautatawa wanda ya yi imani ya bi Allah tabaraka wata'ala ba abin da zai abiya shi da shi sai aljanna ya kyautata shi a bashi to ko a nan duniya kansa kyautatawa kyautatawa wanda ya kyautata ma ka kyautata masa kai ma wannan ma har cewa kai wanda duk yayi muku alkhairi man asda ilaikum khairan fakafi'uhu wanda duk yayi muku alkhairi kuma ku saka masa da alkhairi wa illam tajidu ma tukafi'unahu in ba ku samu abin da za ku biya shi wa fadahu lahu bil khair aw kama qala sallallahu alaihi wasallam to da haka kun ba samu mutaya masa adda da alkhairi to balle mahaifiya wal wailu thumma al wailu thumma al wailu wannan kada ya isa narko yace bone sannan bone sannan bone azaba bone a kara da hande ma zai zai ma zuwa labakar ko bone ne babban gabba liman adraka abuwaihi aw ahdahuma ga wanda ya riski iyayensa ko ɗaya daga cikin iyayen ya tarar da shi girma yana nan ka girma ya girma walam yakun ala yaqum ala dirrihima sannan mutum bai tsaye bai masa da'a ba wannan masiba ta tabbata ga mutum Allah ka tsare mu bone azaba ta tabbata sannan ta tabbata ta ƙara tabbata ga wanda ya riski iyayensa ƙarfinsa ya kawo shi kuma ga sunan sun fara tsufa bai kyautata masu ba ko sun fara tsufa ko ba su fara tsufa ba an haife ka har kana da dare kana gane abubuwa kana riskan wani abu a ce ba ka yi abin da ka kyautata masu ba kai musiba ta tabbata ga wannan su duka biyun koko ɗaya ne ya zo baya ɗaya baya nan ala birrihima wa mahabbatihima da son su su iyaye ko baka ba su komi su gane ma kana son su kawai babban kyauta babban abu ne su gane kana son su kana nuna da kana da shi ga shi sha mamaki to wannan dadin sai su rika ma adda suna ce Allah ya baka mu ma mun sani da kana da shi wane ba abin da zamu nema ba kai mana ba to kaga sun gano daga son nan a gano na wal afafu da tausasa masu abin da zai ba su wahala in kana nan kana gani kakka bari ya ba su wahala saboda haka ko takaici ne su huce ma takaici shi yasa za ku gani na taba gaya maka wani mutum ya ce shi dai yana addu'a Allah ya bashi yaran shi yanzu yana da yara guda maza ya ce ko shida ne ko biyar na manta ya ce to yana so guda biyu su guda uku su zama na kirki sosai amma biyu a samu yan tantirai tantirai kadan sai na ce ah kai ko da kanka ya ce eh saboda wannan shi kuma zai hana are ma reni shi wannan dan tantirin tantirin da ka gani wato nan saboda shi sai a ji tsoro za a yi ma rashin kunya ce ta baban su wane ne fa in ka tabo za ka gane baka da wayo to ana nuna ma yatsa sai kafin kai magana ya kifa ma wanda ya nuna ma yatsa ma ji ya ce kai baban namu ka nuna ma yatsa kai ko kana cewa kai kyale shi kyale shi dan ko daɗi ya kama kare ka ce da baya nan hanyar wannan he rungu he ka ma da hula ma ba ce komai ba mutane su zo su taru daga baya ba an gama banna su sai su kai hakuri amma ga na ka kai ma ya kabar da shi kafin nan sai ka ce kai bari ko aha in ma ya kara bugawa ka ce kai ba ce ka bari ba in ka in ka ga an kara ya kara zagin kai ka juya baya da gangan ya kara firka mai nushi sai kai ya ce ya ce kawai ya ce shi dalili da ya zaka ya ce yana da wani yaro wata rana da ya zo kawai ga irin wai wani ya nuna mai yatsa kawai sai yaron yana kusa bai ce komai ba ya ce sai da suka je gida shi kuma babba ne yace a gaishe da shi babba gashi da ma shirgege da wannan yaran amma da aka je gida sai matsa yaran a lungu yace da yasa aka nuna man yatsa ba kai komai ba wato dan kakka juya to bari ne ba ka wuya ya matsa shi da wato dan kakka juya gobe ma a nuna man yatsa kada sai ba ka ce komai ba ai gara ka kife shi in rika ta kai bari bari bari ka riga kai maganin maganin abun to wanda za a biyo ku duka ku rugo kai to to naka yayi wannan yayin wal insani ilayhima da kyautata masu wa adam tafdil siwahuma alayhima kada mutun ya kuskura ya fifita wanda ba su ba kansu to wannan fa kowa ne ne baya yiwuwa a fifita son su son wani kowane ne shi akan iyayen nan har su iyayen su gano idan aka ci karo da bukatar su da bukatar ƴaƴanka ko da bukatar su da bukatar matarka sai ka gabatar da kai wani ma abokin zama sai gabatar tunda wani yanzu yana iya abokin shi ne rashin lafiya ko wani abu yayi sauri ya je ya je duk maman sai sai sai sai ai ba shi kadai bane ai akwai su ya akwai wasu a can shi ba dole sai ya je ba in ma wani abu ne sai sai a hada kuɗi ko shi da ɗan uwan shi ma maman ko shi ma baban shi baban ka lokacin hada kuɗi yake da wani ma hidima shi da wani suka hada kuɗi yace a yi karo karo aw adami tafdilihima ay tafdili siwahuma alayhima kada a yadda a fifita wani akan su min zaujatin mata ce ita da ita ke fara saboda nan ne aka fi samun matsala su ma yanzu shi yasa ma suke cewa da su haifi gwamna gara su haifi matar gwamna saboda in an haifi gwamna sai ta bin matai sai yadda ta ce duk abin da zai maman sai ya tambayi matai in ta ce ayi ayi in ba ta ce ba ayi kuma wannan yana daga cikin alamar sa'a a ce mutum yau matarsa zai rika shawara ba da mamansa ba mamansa in ta ce matarsa in ta ce sai ce tunda ta ce ba ta so a bari wa mal ko dukiyarsa shi kuma in ya zo saboda wani abu nashi su nuna suna so ya ce ba zai yi ba ya ce ai yayi musu da yawa ma yanzu kan ba zai ma tsara ba abin da ya masu har yayi yawa ko kuma ya faɗa wani lokaci su nemi wani abu a wurin sa ya zo ya ce su su mama kullum sai su damu na sai ka ce ni kadai suka haifa ni kadai ne a gidan ba da wane ba ba akwai su wane ba ba akwai ni kadai suka haifa kuma ni duk abin da ake bukata in yi masu na riga na yi masu ni fa tsakanina da su yanzu sai dai Allah san barka oh Allah san barka ta wa iyal da sauran ƴaƴanka wanda kake gargashi tana cewa idan kana abun nan yanzu na ji wani malami ya kar ya tsaye wani abu ya ce na ji malamin yana faɗi a wani a wani darasi ne na manta wurin yake cewa ya ce mutum ne yana da mata ɗan kasuwa ne misali ya bayar kawai ya ce ka duba irin yadda kwatanta abun ka gani ya ce yana da mama ina jin Sheikh Kabir Gombe ne in ban manta ba na dai manta ba sai kada yin kuskure yace yana da mata yana da mama shikenan nan nan sai ya dare shi kuma da ya dare sai ya ce bari ya sai ma matar shi kaji guda biyu har ma da ya sai kajin saboda ya ga zai zo zai yi dare sai ya je sai kula ya saka kajin a ciki don kada su huce ita kuma maman shi ya sayo mata rogo ya ce mama ya san ita ta fi son rogo matar shi kaji guda biyu a kula kada su huce maman shi rogo a takarda ya nado ya taho ya daɗe bai dawo ba shi kenan ya zo da ya zo gida ya zo yana shigowa sai maman ta fito da tarbi a hannu ta ce mama baki bacci ba ta ce ya za in bacci ba ka dawo ba in bacci da lalle kai baka ma san me ni din ce zan iya bacci ka tafi tun da safe baka dawo ba sannan in bacci rike ma tarbi ne ne alwala ina ta sallah ina roƙon Allah ya dawo da kai Allah ta dai alkhairi ne Allah ta alkhairi ne ya dawo da kai ta ya ce to ma muna dawo lafiya lau ga ma rogo na gani na tsawo maki ta ce Allah ta ka da alkhairi Allah ya ma albarka Allah ta ka gama lafiya har da ka tuna da ni ka tsawo rogo kai ka kyauta yana can ya ɓoye kaza shi a hanya a waje ya zo ya ɗau kula ya nufi wurin matar shi da kaza ya tare ita ko ta garke makofa ya buga ya buga ya buga ya buga shuru sai banza da shi sai koma da baya baya kawai ya ba kofar nan ba ya shigo ta taso ta tabba dan me zaka zo ka ni na ake ka inda ka je zaka zo ka balla mana kofa ka zo kai ka je abin nan ɗinka waye ma sai inda ka je zo balla maka ya
ka yi ta faɗa tukunna ma kafin ka ce ga abincin ka can za ka ci ga ya can ga ya can na aje ma ga abincin ka can shi kuma ya ce ga ka ji to ke na so muka ta ce aje can aje can ni kawai ka zo ka ta fata min bacci to nan za a tsaya labar ido ka ji ka ji zai da riga bullali to ina bacci ba ƙarshe inda aka yi wadda ya je ya ƙara zala shi rubut ni da zai farko ba abu baya fara ba ya bada haushi zai ce kai Allah kiyaye to kaji to wannan ma ba wanda ma bai ba ya shi da dan dama dama ma kenan wai ai ya tana ma da maman ويجب أن يكثر الدعاء لهما أحياء وأمواتا bayan an kyautata ma iyayen a duk wani abu da ake gani na nan da za a ba su ko ai masu wani abu to kuma wajibi ne ka dinga masu addu'a suna raye ko bayan sun mutu shiriya sabati da istiqama alkhairi na duniya da na lahira ka ta fata Allah ya ji kansu ya ji tausayin su kamar yadda suka ji tausayin ka kana dan karami wa bi hadha kullihi to ku kaddara ku ji mutum duk in yayi wannan ma duka ayi mutum yayi waɗannan din duk wanda muka je nan ya gama su wannan kullihi falam walan bai yi ba kuma har abada yuwaffiyahuma haqqahuma bai iya biyan sakin su ba har abada yin haka ba zai sa a ce ya biya ba kuma har abada ba zai iya biyan hakkin iyayen ba haitu inna haqqahuma kathirun wa kabirun wa azim domin hakkin su kan mai yawa ne babba ne mai girma ne ba wanda zai iya biyan shi an riga an haife ka an gama ba wani abu to wannan fa ku jibi wanda ya kyautata ne za ka yi magana aka ce ba zai iya biya ba ba zai biya ba abadan ba zai iya biya ba su da yawa babba ne mai girma ne to yaya wanda ya aikata sabanin wannan akasin wannan wanda zai gaya masu maganan da suka ga da ya ga dama ya zage su har ya kai ga ma ya yi duka ko ya kashe tunda ko yau din nan a hudu ba juma'a da imam ya yayi magana ya ce an samu wani shi an mutu an ban masu gidan gado daga shi sai maman sai ya taso zai sai da gidan ta ce mai wane kakka sai da gidan nan ni za ka yi da kuɗin yanzu ka sai da gidan nan ka san dai zaman kaduna a ce Allah ya mallaka ma gidanka kana da kyau za ka ji daɗin amma a ce baka da dan me haba malam ba sai suka fara gardama ba daga nan ya rigi ta ɓarya ya dinga tikarta sai sai da ta mutu yau yau din nan yau sai to ya ka ne ko haka aka faɗi liman ya faɗi a masallacin juma'a ana kudu ba sai mana gana duka da ta ɓarya har ta mutu to kuma auna ka ga wanda ba mun karanta ba nan a littafin da aka yi maganan cewa wannan fa shi zai zo ga azumi an zo ya je ya shawo giya za a fara azumi gobe cikin shi a bayan ya je ya shawo giya maman ta karbai sai mai faɗa ta ce yanzu kai a ce gobe za a tashi da azumi ka zo a buge kai wannan irin mummu sai ya banka da ta sai cikin tandar waina ta kone cikin tandar waina daga nan ita ma ta mutu haka ne sun canda ga wanda kuma shi baban ne masa wa'azi shi kuma ya rufe baban da duka ko sai dawo yana dama ya ce kai wannan babban banna da ya yanzu ba abin da zai yi bari ya tafi makka da baban ya biya ma baban hajji su je can ya tuba shi ko baba da dama da ya dokai shi ma dama ya je hajji da ya je hajji ya je addu'a ya ce ya Allah na haifi ɗada kaina ɗan nan yau ya sa hannun shi ya doke ni ya Allah wannan hannu da ya doke ni da shi Allah ka lamka kai maganin hannun nan sai hannu ya shanye da rabin jikin shi to shine yanzu ya dawo ya ta kuka ya ta roko baban ya ce to mu je zan ya na yafe ma amma mu je inda na roki halin da ka shiga ciki mu koma can in ƙara roko a jikin maqam in roki Allah ya a jikin abun nan wannan multazam in roki Allah ya ma maganin wannan aka tafi hanya ya samo abun hawa nagartacce ɗora baban da ba so abin ya kai ba kawai tsuntsaye suka firgita dokin baban doki rakumi ya fado da baban baban ya fado ta keya ya mutu a hanya abin da ya faru ya faru mun karanta da ku duka wanda ya doki baban saboda ya nemi wa'azi kenan da wanda ya kona maman ita kuma saboda ta yi mai nasiha saboda ya sha giya gashi gobe za ta shi da azumi wannan duk mun karanta da yawa da wanda ma aka ba kuɗi ya yanko hantan maman kun tuna ko maman ya yanka ya sa hinjar ya yanko maman ya ɗauki hantan zai kai a bashi kuɗi kuma zuciya ko to zuciya zuciyan duka dai ma ko ina zuciyan ya yanko ya tafi da ita wurin masu badawa a hanya kawai sai ya tuntube ya faɗi hanta ta mulmulo ta yau waje cikin jini tabal tabal cikin jini sai ya ji sautin maman yana cewa ɗana masoyina ɗana waladi ya waladi ina fata da ka faɗi baka ji ciwo ba shi ne bai na dama ya ɗauki hantar nan ya yi ta kuka shi ma ya ɗaga canjar zai rama zai caka ma kanshi ya kashe kanshi saboda ya ci ta ce a kada ka kashe ni so biyu ai ni gara ka rayu mutum tun da ka riga ka kashe ni ba komi kai ka rayu kaka kashe ni so biyu mutuwa ta ta zama mutuwa mutuwa ka ta zama mutuwa wa akhadha shay'in wannan ya dau wani abu daga jikinsu saboda ba shi kuɗi duka an yi ko ko ya bada su ma gaba daya ya je yan red abun nan ba yan secret call su ce mai saboda zai samu kuɗi sai ya kawo wani daga ciki sai ya ɗauko baban ko maman ya bada ya bada su saboda shi ya samu kuɗi ya rabbi bika astajiru wa man yujiru siwaka irham da'ifan yahtami bihimaka ya رب قد عذنبت فاغفر ذلتي أنت المجيب لكل من ناداك ya ce ya rab ya ubangiji Allah ka ba mu mafita wannan mummunan banna ya rab bika astajiru da kai ne nike neman mafaka wurin ka nike neman ka ba mu mafaka daga wannan mummunan banna kuma yujiru siwaka ba wanda ake neman mafaka wurin sa in ba kai ba in ba kai ba babu irham da'ifan ya Allah ka ji ka ji tausayin mai rauni masu rauni wannan rauni wanda yake mai raunin nan ya ta mai bi himaka wanda yake neman kariya da kariyarka ya Allah kai mana abuwa ya rab ya ubangiji kada aznabtu na riga na yi laifi na yi ba daidai ba ban kyauta ba iyayen nan mun nuna na masu fagsir dallati ya Allah ka yafe mana inda muka zani ka yafe mana abin da muka yi wanda ba daidai ba ka yafe mana yanzu kankan da kan nan da muke yi yanzu kai mana afuwa antal mujibu li kulli man nadaka kai ne mai ansawa ga duk wanda ya kira ka Allah ka anshi du'a in mu kai mana afuwa walidhalika kullihi da wannan ne duka fal yusari kullum minkum ila tawbati sadiqa dan haka kowa ya gaugawa tuba tuba ta gaskiya an yi kuskure dan dai daga murya wane ne wane ne nan da an bi lokacin kuruciya mutum Allah kare ya abin da ya masu ba daidai ba su ba su wasu ma sun ma ba ce su yafe ba sun ma yafe saboda afuwa irin ta iyaye da kuwa da za a zo yanzu a ce su faɗo abin da aka yi masu mala abin ba iyaka sai dai wanda Allah ya ce maka amma mun kwaɓa ba iyaka kwaɓe kwaɓe an yi kwaɓe ba kaɗan ba a kana da kuɗin ka kai ta nuku-nuku su suna da bukata kai ta nuku nuku in bukatar ka ta taso kuma kai in bukatar matar ka ta taso kuma kai in bukatar ma yanzu dai wanda ya soma ma ka auna ba ka duba mutum ya soma matar shi ya la haula wala quwwata mutum ya soma matar shi kaji guda biyu har a gasa ya sai kula ya sa su a ciki saboda ya kawo mata da dumi amma maman shi guturo mata rogo ya sau rogo ya kama mamansa dan girman Allah yanzu ko ba ta cin kajin nan bai ba ta ce kyauta da su ita ta ji daɗi ta in ma ba ta so ita ta ɗauka ta ba wani ta ce ita dai ta ba ta ji daɗi da yawa fa iyayen nan wani lokacin suka kai tsufa ko kuɗi da wuya su kashe kuɗi amma in aka ba su kuɗin suna jin daɗin jikokinsu suka zo wurinsu ko wasu baki ‘ya'yanta ko su waye ta tsaga hankalar filin ta zaro kuɗi daga wurin ta ba su ba sai ta jira ka lokacin ta ce zo ka ban kuɗi ba tana jin daɗin wannan har wasu suka ce mama ina kika samu kuɗi ta ce ta amma kuma maukata ne ni yar gata iri da aka ce mai ina na samu kuɗi ina yar gata ina da wane ka ce ina na samu kuɗi ai ku ne za a gani da kuɗi a tambaye ku ina kuka samu ba ni ba yar gata ya kaga wannan amma wani yana nan tana ta kuka zane bai iya sai mata zane mai kyau sai ya gama da iyalinsa ya gama da matar shi ya gama da wani ma matar yake aike kasuwan ta sau nata na dubu kaza ta so na ƴaƴansu na dubu dubu kaza can sai su koma kansu mama su koma su su ko abin da suka gada ba ya zo ya ce anya wannan ko yana da kyau ta ce mamar ta ma samu ta samu ma wani kai ka san ko irin wannan ko ne ne to da za ka gwada sau na ta kafto ce to ke yanzu abin da za a yi dau wannan ni ra- wannan naki yanzu shi zan ba mamana ka gani gobe ka ake ta ya za a yi Ta. amma wai wanda ya yi sanadiyan zuwan ka duniya mana ce wai shi za ka koma ka samu wani wanda ya gamu da kai da girman ka ka fifita shi a kai shi in ba hauka ba ai wannan in ana neman uk- maja- majanu wannan laisa bi aqil bi aqbi aqil majnun da zan ce uqalaul majanina wannan ma ma zala majnuna ba wani aqala ba uqal ba maganan abun nan ba kuma da yawa haka ake ko mutum ya zo yanzu maman su na maman shi na kauye wasu dakin suna zuba wasu in kaje kaga inda iyayen suke malam ba a cewa ba ka ba ya shigo amma ya koma can Abuja ya je ya kankara wani irin gida ya ɗauko wata wadda ko kallon alƙibla ba ta wanke damtse ba ta kallon alƙibla ya aje ya kwaso ya kwanta ba ya tara gidan yana ce masu hidima can ko ga maman shi ga kawunsa ga babbansa ga wane ne suna cikin uguba duk wani ma har ya yi kirki don wuya amma shi ba wurin shi da su su waɗannan sai dai kawai ya tashi zuwa ya samu dan wani abin da bai taka rakarya ba ga mai yin ba bai zuwan ma wani ma kwata-kwata baya zuwa balle ma ku gan shi in sun taso za su zo abuja kyamar su yake ji ya sauri ya sa a kare su a ba su kudin mota su dawo ya ce ai bai ce su rika zuwa nan ba Ehe, kun tuna lokacin da muka na ba da labarin wani da ya zo nan wannan ne ya ce an zo ya ba baban shi baban shi fa ya tafi abuja ya tadda shi aka ce ga baban shi ne ya zo ya ta faɗa ya ce baba na ce masa ya daina biyo na irin wannan halin ya daina biyo na irin wannan kaza kaza kaza kaza ya ce a bashi dubu ɗari da hamsin in ban manta ba ya koma gida a lokacin kuma ita budurwar shi tana nan tana zagin shi wai ta ce za ta sai mota ya bata miliyan goma to da irin mota yake so ta saya da irin moto yake so ta saya ta wannan kuɗin tana tsitsi da lemon sai ya ce to ai dama ka ce ai abu biyu ta nema dama ta nemi cewa tana so ta je Dubai ta so cosmetics sannan kuma ta sai wani mota sai ce to yanzu ta yi amfani da waɗannan kuɗin ta so cosmetics din zai bata wasu da za ta sai wata mota sai ƙara maimaita mata dubu miliyan goma baban shi kuma an ba shi dubu ɗari dubu ɗari da hamsin an ce koma gida ba ce zo ba ita da ta gama ta fito tana zambatu sai wani ya gaya mata ya ce ya ce wannan baban abun nan ne ce baban shi ba ta ce baban ya ce baban shi ne to yanzu ne yake nan ta ce a an bashi ya ce dai a bashi kuɗi ga shi ne koma ta koma ta ƙaro ma baban kadi Allah rayuwa idan ta ƙara koma ta ce ya za kai ka bashi dubu ɗari da su ga kawo ɗari biyar a bashi ya ce to ya ɗauko dubu ɗari ne ta ta azo baban ɗari biyar eh to wai dai a gani a aikace in ta ce ta koma ta an sama baban ƙarin kuɗi shi ko na yanzu an tare shi ma bai ma shiga ya ba tafi gida to auna wannan irin yayin da baka yi su kuma bi ma wa innahu mutum yayi wannan ai ma fata fiha annadamu ala ma fata mutum yayi a alidhalika kulluhu falyusara kullum minkum kowane ɗaya falyusara kullum minkum kowane ɗaya daga cikin ku ya gaugawa zuwa ga tuba mutuba ila tawbatis sadiqa zuwa tuba ta gaskiya allati yatajalla fiha nadam wanda fili mutum zai nuna yayi nadama dama su ne ɗaya daga cikin shar'in tuba annadam ala ma fata mutum ya nadama min adh-dhunubi wat taqsir na zunubin da mutum da yayi da kuma wasu abubuwa da ya tauye na shari'a ga yadda ya kamata a yi su bai yi su ba ya tauye su wal isyan da sabo da aka yi ba daidai ba mutuba wal iqla' an zunubi sannan mutum ya bambara kanshi daga zunuban sharuɗan tuba kenan dama daga cikin sharuɗan tuba ya bambara kanshi ya yi nadama ya bambara kanshi daga zunubin shuruɗu tauba an nadamu ala ma fata wa niyyatu Allah ya uda ila dhanbin a ko fi ma baqiya min umrihi in kana mutalabbisan biha yana cutanya da zunubin asab mutalabbisan biha yana cuɗanya da abun sai ya sai ya ka bari kana cikin yi ka bari kai nadama da kai sannan ka bambare kanka daga zunubin in hakkin wani ne ka neme ya yafe ma kuma a hada da wannan Allah tabaraka wa ta'ala yace ai wannan kenan ai lil ali azmi wal iqla' an adh-dhunubi ma al azmi al akid tare da niyya mai karfi bi adamil audati ilaiha cewa mutum ba zai ƙara yi ba ba zai maimaita ba ba zai ƙara maimaita zunubin ba sau da haka mutum ya yi wannan niyyar wannan kenan wa innal fursata la saniha lakum kuna bada dama yanzu Allah ya ba ku dama tunda kuna ji ai lakum ya manu ai wanda zai amintan maku da ma qasam ai min ko ya manu qasam menene na yace ai wa innal fursata la sanihatul lakum ko ya man qassartum fi jambillah abun ya dan hade ne ya man ne ya man qassartum fi jambillah ya ku wanda kuka dai kuka kuka kuka tawaye wasu abubuwa wanda ya shafi bangaren Allah abubuwan da aka tauye wa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an liman taba wa raja'a ilayhi wa anab sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana karban tuba yana gafarta zunubai gaba ɗaya liman taba ga wanda ya tuba wa raja'a ilayhi ya koma zuwa ga Allah wa anab ya mai da kanshi zuwa ga Allah ya kankan da kai qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا كوباينا wanda kuka ketare iyaka akan kawunan su suka yi banna to kada ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah ku dai ku tuba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim lallai tabbas hakika Allah tabaraka wa ta'ala shine mai gafara mai jin kai saboda haka ku tuba yanzu an gane an yi ba daidai ba a tuba ya fito ko abdi ata'tana fa qarrabna wa asaitana fa amhalna walau utta ilaina ba'da zalika laqabilna wannan babbar kyauta ce ta Allah abdi ya bawa na ata'tana fa qarrabnaka kai mana da'a sai muka jawo ka kusa dalilin da'a kai zaka jawo kusa da Allah wa asaitana sannan ka saba mana kuma ka yi zunubi fa amhalnaka sai muka jinkirta ma ba mu halaka ka ba aka bari aka baka dama ka tuba kuma azaba ba ta sauko ba walau utta ilaina ba'da zalika laqabilnaka da kuma ka koma zuwa gare mu da zaka koma ga Allah bayan ka yi wannan daidai ba daidai din ba kuma za mu karbe ka kuma kofa buɗe take hayye su akwai kyautar da ta wuce wannan ولقد جاء في الحديث عن انس رضي الله عنه ya zo cikin hadisi daga Anas Allah ya kara masa yarda qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce kullu bani adam khata duk ƴaƴan adam gaba ɗayan su masu kuskure kowa zai kuskure ba masumai bane annabawa su ne masumai wanda aka kare ba sa zunubi wa khairul khata'ina tawwabun mafi alkhairin masu kuskure ko su ne masu tuba wanda nan da nan mutum zai gano yayi ba daidai ba ya nemi a yafe masa ya tuba akhrajahu tirmidhi wa ibn majah wa sanaduhu qawi idza qala al-abd duk lokacin da bawa ya zo ya kankan da kai ya koma zuwa ga Allah ba tun an yi magana ya koma zuwa ga Allah ya kankan da kai ba to duk sadda bawa ko baiwa suka kankan da kai zuwa ga Allah ya ce ya rabbi qad aznamtu ya rabbi qad aznabtu ya Allah na yi zunubi yayi tirafi kenan ko yace yayi zunubi qala Allah ya abdi wa ana qad satartu ni ko na rufa ma asiri kuma wannan zunubin da kai din nan da kai ni kuma na rufa ma asiri wa idza qala al abd ya rabbi qad tubtu idan bawa yace to ya Allah na tuba Allah na tuba قال الله يا عبدي وانا قد قبلت ni kuma na karbi tuba to wani kyauta ta fi wannan an yi ba daidai ba aka ce an rufa asiri ka ce ka tuba an ce an karbi tuba to akwai asusun asiri ne wannan fala ta da alfursa ta futa dan haka kakka bari wannan dama ta sulle ma haisu la yakunu ba'daha illa an-nadam wal khusran wanda in mutum ya bari wannan dama ta tuba ta kucce mai to ba abin da zai biyo bayanta sai nadama sai tabewa sai bakin ciki da abu ya rasa an sulle dama ta sulle ai wannan shine wa takunu a yawmaha sannan mutum zai kasance a wannan rana fa wato ranar tashin kiyama kenan ai yawmul qiyama ranar kiyama mutum zai kasance min az-zalimin الذين وصفهم الله في القرآن الكريم بقوله mutum zai zama daga cikin azzalumai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta su a cikin alkur'anin sa mai girma yace wa yawma ya'addu zalimu ala yadai ranan kiyama Allah ka tsare mu ranan ne azzalumi wanda ya cuci kanshi zai rika cizon yatsansa irin dai abin da ke bakin ciki na mutum yana dama ya kama yana cizon yatsa yana cewa ya laita ni takhastu ma rasuli sabila yace kai to na na ma da na rike hanya tare da manzon nan na bi hanyar manzon nan abin da manzon ne yazo yana kira na ma da na bi na ma da na yi abin da aka ce ya wailata yace kai to na laita ni kai don bakin ciki na kai to na lam attakhid fulanan khalila ina ma dai da bai riki wani bai zama aboki da a ce wanan nan da na kankame wanda dalilin shi na saba ma Allah ina ma da na ce ba ruwana da shi tun a duniya laqad adallani an dhikri shi ya batar da ni daga wannan ambato wato alqur'ani ya hana ni bin alqur'ani naki naki abin da ya tantanta ba da irja'ani bayan alqur'ani ya zo man ga gaskiya ina gani ban bi ba wa kana shaytanu lil insani khazula shi shaydan ya kasance game da dan adam to wanda yake wofintar da mutum ne baya taimako zai ja ka yanzu a nan wurin malam sai ka bi shi ka bi shi sai ya zame kawai ka fadi can wani wuri sai ka bi shi ka bi shi sannan ya kai ka mahalaka ya rubu da kai koma ita dariya shine khazul baya taimakon mutum duk abin da kaga shaydan ya kawata ma ya ce kai ka bar shari'a to ba taimakon ka yi ba kawai kai ne kake ganin kamar abun nan da daɗi ko amfani amma shi dan ya riga ya shirya ma tarkon da sai ya damce ka ciki yasa ibnu qayyim hal littafi yayi na musamman igafatul lafan am min masaidi shaytan yanda za a kwato wanda ya shiga cikin halin kakani kayi daga cikin tarkunan shaytan littafi su kutum saboda ice dan ya riga ya sa ashirtarsa ya sa tarkunansa ko ta ina yana neman sai ya tafki mutum to kuma mutane da kansu ma wani yake zuwa ya shiga ba ma sai an sha wahala ba ya je ya shiga ya bata ma kanshi lokaci ya yi wahala ciki ya tarkon ya damkai kuma sannan ga wahalar da za a sha nan gaba Allah ka tsare ni to da haka wannan shine la taqda anna li makhluqin ala sam'i fa inna dhalika naqsun minka fi dini لن يقدر العبد أن يوقيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين لا تصاحب فلا تصاحب قويا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون da za a gane wannan ma da mutum ya huta la takhda anna li makhluqin ala sama'in kada ka yadda ka kankan da kanka li makhluqin ga wani abun halitta ko shi wane ne li sama'in wai dan kana kwadayin ka samu wani abu a wurin sa dan kana kwadayin ka samu mukami ko kana kwadayin ka samu kuɗi ko ka samu shuhura wani ma shuhura ce ta banza kawai ke so a ce a san shi kawai shi ya fi suwa ne a kai shi a garin a ce ba kamar shi shi kenan to an san ka a gari an ce ba kamar kare da ka mutu ba in ka je lahira shi kenan ku duba fa mutumin da aka nan makaranta yake cewa shi bai damu da wai mutane su san shi ko su san me ba matukar dai Allah ya san shi shi abin da yake nema kenan amma yau fa auna mutane su su ta yin abu mutu ya ta yin abu ba saboda Allah ba kawai wai saboda a san shi wane ne a ce wane ne ko ko ya zo ya maganganun da shi ma da kai shi ya san ƙarya yake amma kawai abin da yasa kawai kada a ce shi bai ce komi ba saboda haka kai kokari ya ce ko da ba gaskiya bane shi ma dai kada a ce bai zo ba bakin albarkacin albarkaci ma ina aka ga albarkaci ya ƙarya ai ba magana wani albarkaci a ce albarkacin baki ko mutum zai ƙarya ina albarka ga ƙarya ƙarya ne saboda kwadayin wani abu saboda mutum yana so ya samu wani abu in ba abun mamaki ba mutumin da kai ka riga ka taso an san kama manka ba saboda tana sa ran za ka rayu tana fata shekara biyu ba malam ta yayi ba tana da shekara biyu ta yayi ba saboda tana ganin a yanzu an baka insha Allah za ka shiga wajen rayuwa to wai sai mutumin da ya gamu da kai bayan ta shekara arba'in sannan ne wai za ka kwalla ba kai a kanka a wuri wai kana ganin har in ya kare da kada ko in bai ma ba kada ba da su sanin Allah wani zai kawo
ba zai yi ba la tadma'anna la takhda'anna li makhluqin ala sama'in takka yadda ka kankan da kanka a wajen rashin gaskiya ga wani abun halitta ko shi wane ne saboda kwaɗayin wani abu na hannunsa kaman masa kayansa fa inna zalika naqsun minka fi din domin yin haka na ƙasa ce ga addininka ka zo ka karkata ga ƙayya saboda kawai wai ka samu wani matsayi ko ka samu wani abu wannan na ƙasa ce matuƙa addini lan yaqdir al-abdu an yutika kardalatan ka sani wani bawa ko shi wane ne ko matsayinsa ko wane ne kuma wannan ka'inan man kana ma ko wane ne shi bai isa ya dauki wani abu ko daidai da kwayar komariya ya baka ba sai in Allah ya yarda ko ya so yayi in Allah bai so ba zai iya ba iyawa illa bi idnil ladhi sawwaka min tin sai da izinin wanda ya daidaita ka daga laka sai in wanda ya halitta ka daga laka ya yadda a dauka a baka tunda nawasil ibad fi yadihi ai bayan asbu ai ya kwakwalwan wannan makwarkwadan halitta gaba ɗaya tana hannunsa ne shi ne yake da ikon tasarrufin halitta ta ta motsa ma ta tashi daga nan ta motsa in bai so ba za motsa ba balle har waje ya dauko wani abu ya baka in bai so ba mahallicin ba zai baka ba ba wani wanda zai iya ɗauka wani abu ya ba ko da kwayan komariya ce ko ɗan tiyashin nan ɗan mitsulu illa bi izini allazi sawwaka min tsinin sai da izinin wanda ya halitta ka asali daga laka fala tusahib qawiyan tasta'iz bihi naka kada kai abota da wani wai dan ka ganshi da karfi kace ka jingina gare shi kai saboda wai sannan ne zaka samu karfi tunda ka jingina ga wani ba yadda za a yi a taba ka ko ba yadda za a yi ka rasa wani abu ba gaskiya ba ne wa kuna afifan kawai ka kasance mai kamewa game da kayan mutane kaban musu kayansu kaban ma mutane abinsu wa azim hurmata dini ka girmama daraja addini kada saboda addini ka ci da addini saboda samun dukiya ka ci da addini ga wannan abu kawai ci da addini ne mutum ya zo ya taba da karfi a kai ci da addini babban laifi ne tun a hadar ya karanta wal akallu bi shafa'ati wal akallu bi din duk mun haram kada ka zo kai abota da wani wai dan kana ganin shi da matsayi kai ma ka jingina gare shi ai tun da ka jingina gare shi yanzu dole a san ka ko dole ka kai wani matsayi wallahi sai Allah ya so rana ɗaya fa mu a nan garin muka kalli ikon Allah a rana ɗaya fa aka yi juyin da ba wanda ya shigo ciki kuma mai abun ne ya juya abin shi da kai daga safiya zuwa yamma kawai gwamnan mataimakin gwamna ya zama gwamna gwamna kuma ya cuta ya fado daga jirgi daga safiya zuwa yamma an yi canjin nan mun gani a aikace to wannan ma kadai bai san wazi ba gwamna ya shiga jirgi da safe rana a ranar asabar ya mulmulo ko ranar ladini na manta ba ran asabar ne ran asabar ne dan na tuna lokacin muna kasuwar sati muna karatu aka yi mun naga ana ta tutu na fito na menene aka ce gwamna ya fado ya mutu to ka duba daga zafiya ba zuwa yamma kuma shi mataimakin wanda a lokacin an ce ba a mai mai yanda ya kamata sai gashi shi kuma ya dawo ya zama gwamna an rena shi lokacin ana mai yanda ba daɗi amma da Allah ya bashi ko sai gashi ya dawo gobe kawai cikin wannan awoyin an gama kawai dama da irin wannan ya tashi sai a ruga kawai a security meeting shikenan an gama an gama an gama ya dare daga daga safiya zuwa yamma an yi canji babban canji har gobe kuma ba zai dawo ba shi wancan yana matan gara ma wannan shi Allah ya kaddara mai zai iya ƙara dawa ya ƙara nema ya ƙara samu amma wancan yana can ya tadda kayan shi to auna to kuma ga ma kololuwa shugaban kasa ba muna nan da Allah ya kawo lokacin marigayi a bata ya kare muna gani aka gunguro su daga cikin gidan president nan muna gani sai addu'a sannan aka ƙara dawowa kuma rigayi shi kuma umaru musa shi ma haka muna gani an gunguro su kuma da an gunguran nan an gama an riga an sa wani yanzu yanzu nan zai zo ya jawabi jiya wane ne wane in kana da takarda a jiya inda Allah ya sa ba rashin lafiya bane in ya sa hannu ya sa hannu in bai sa ba yanzu takardar nan ta zama kabaru kana da an za ka kwaso su aka zo wadda duk bai sa hannu bai dasa cikin kawai ke ivy in ma ta tsaya ke aibin ma da sauki wani dama watakila ana jin haushin wata takarda wani ya yayyage ta ba daga nan yayar an gama shi ke nan kuma har gobe ai in kana kallon duniya kana kallon yanda duniya take daga wannan zaka ce kai mulkin nan duniyan nan wallahi ta ne mana rudu yanzu a ce ma kai da can a lokacin abata a ce maka za a ce ga wani property na abata ne sannan a ce wani ya zo ya kwace profatin nan an mabatar da wurin hakan hankali ma zai karba kama da yake mulki mulki ne ba gashi nasu ya wuce ba an zo ka duba can ka duba wurin yanzu wani ne kuma ya zo wanda a lokacin da su suke nan ma shi ba mu ma san shi ba sosai sai wanda suka san shi dan alaka amma ka kalla da mulki mulki Allah ya kawo mulki haka abun yake ko baka da wata jayayya da zaka yi da shi Allah ne ba shi Allah ne ba da wannan namun auna na san dai an an tuna wane ne a bata akan wannan lokacin kan kujere auna kuma iyalin yanzu ai suna nan suna gani kuma sun san kayan su ai suna so ko ko so ba za su sun so sun sadaukar amma ba za su iya cewa komai ba saboda wannan karfin yanzu an kwace wannan ya kamata ba wai su ba ma kowa ma in dai game da duniyar nan ne wallahi ka kabari ta rude ka domin kana iya jiya kai ne wane yau ka zama ba kowa ba kana marayan in an ga dama in ko ba ga dama ba kai ne jiya ake yawo da kai kana shiga ana ba da wuri ana budawa yau ga kanan ana yawo da kai bisa kafadar wasu wannan ya amsa in ya gaji ya ba wannan wannan ya amsa in ya gaji ya mika ma wannan wannan ya amsa ya ce fito ka huta fito ka huta a fito ka a cigaba da zungura mutum ba a ta so ka tafi da kanka لا تصاحب قويا تستعز به وكن عفيفا كذا كاموا وعظم حرمة الدين sannan ba haka nan ka girmama alfarma addini wastarzik Allah mimma fi khaza'inihi ka nemi Allah ya azurta ka daga abin da ke cikin taskokinsa fa inna rizqaka bainal kafi wan nuni domin arzikin ka yana nan tsakanin kafin da nunun da an ce kun fayakun kawai to menene wahala wala takun min alladhina dalla sa'yuhum kada ka kasance cikin waɗanda suka lalata ayyukansu ko aikin su ya lalace fil hayati dunya wannan rayuwar ko biya sabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin sun aikata wani aiki mai kyau kuma sun lalata komi wa qad akhbarana Allahu anhum bi qawlihi ta'ala alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari yace qul hal unabbiukum bil akhsarina amala ko in ba ku labarin waɗanda suka yi asara ayyukansu sa ayyukansu suka zama taɓaɓɓu game da ayyukansu su wane ne ya Allah allazina dalla sa'yuhum min hayati dunya sune waɗanda ayyukansu suka lalace suka tozarta a wannan rayuwar ta duniya ba su san ma sun bata komi ba hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a su ko suna tsammanin sun yi aiki mai kyau ba san ma sun rusa har kalmar shahada ba komi ya lalace a lahira sai dai wuta suke da shi أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه waɗannan su ne waɗanda suka kafirce ma'ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala sannan suka yi tawaye game da haɗuwa da Allah da aka gaya masu ba su yadda ba wa habitat amaluhum saboda haka ayyukan suka lalace wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ranan tashin alkiyama ko awo ba za a yi masu ba to ba sai kana da ka za a auna ba komi ya lalace da haka ranan kiyama su ko sikelin awo ma ba za a sa masu ba saboda ba abin da za a auna in wuta ne kawai Allah ka tsare wa tawbatu tawbatu ayyuhal ikhwa saboda haka ku gaugawa mai gaugawa gaba daya ya ƴan uwa mai gaugawa mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ayyuhal muslimun وقبل أن يهجم عليكم ملك الموت tun kafin mala'ikan mutuwa ya faɗo mana ba ma tsammani sadda ba ma zato to mai gaugawa mutuba duna iznin wala tasrihim biddukhuli shi mala'ikan nan idan zai shigo ba sai ya nemi izini ba ba sai an bashi get pass ba shine tasrih ba sai an bashi get pass na izinin shigowa ba haka zai shigo kawai ka ganshi cikin gida ku duba wanda dai suka yi mulki irin Dawud alaihi salatu wassalam sai gashi za a ma tafi aiki amma ya zo kawai ya ga mala'ikan mutuwa cikin gida ya ce ya aka ka shigo kai yaya aka ka zo nan ya ce ni ne wanda ba ma mun fi karfin masu gadi kuma ba ma shakka sarakuna ya ce kai mala'ika ne kenan ya ce haka me ya zo da kai ziyara ya ce an ce ka ansa kiran Allah yanzu ya ce mu tafi in Allah ya kira amsa ake babu jinkiri shi ke an tafi har yau kalle dan annabi Suleiman shi kuma mulkin ya ma zo ya sa ana gina masallacin bait maqdis wani malamin cewa ya da ginin nan na nan duk duniya ba irin shi ana aiki ana aiki ana aiki amma yana dogare da sanda yana kallon aikin in ba yi bai magana ba a rusa in an yi bai magana ba a rusa ba a iya zuwa a ce mai yayi in yayin shi yayi magana ba su san a ce ya mutu ba sai da ya shekara ɗaya da mutuwa ba su ma sani ba su kuma suka rurusa aiki sun rurusa suka gano suka gane ashe ya mutu suka ruga ko ya kama gaban shi ta auna to wannan ya isa mutum ya gane da wannan abun nan din duniyar ne yazo abu ya tsaya na abun nan dinta ka duba manzon Allah shine afdalul khalqi amma dan daukar ran nan jibril yazo gashi nan shi ga malaikan mutuwa yazo shi ma yazo jibril yayo gaba ya samu manzon Allah ya ce masa malaikan mutuwa ne gashi nan an zo a dauki rai in ka yadda in kana so yace bai taba zuwa zai nemi izinin wani ba sai kai kai ne yanzu yake neman izini in ka yadda ya shigo in baka yadda ba ya koma kawai ya ce ma Allah baka shirya ba ya ce ya shigo ya shigo ya nemi izini ya ce ga shi nan ga abin da ya zo da shi to auna ya ce za mu sauƙaƙa ma ya rasulallah mafi sauƙaƙa wanda za a yi mutum ya ayyata hannasu tsayiba marzuku wannan ukhraji ila ridwani rabbiki fito ki zo wajen yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala sauna ya ce kai ne kawai aka ce in ya zo ba zai shigo ba sai ya nemi izinin ka sannan in ka je ya shigo amma duk wanda aka ce ya zo daukar nan ganin shi kawai yake ba maganin ya nemi izini amma kai an ce sai ya nemi izini ma ya shigo shi yasa na yau gaba in gaya ma in ka yarda ya shigo in baka yarda ba ya koma ha Allah alaihi sallam to saboda mutum saboda haka ya za a yi mutum wannan bayan Allah sun bar wannan duniya saboda haka wannan kenan su ba a masu awo saboda haka mu tuba mai gaugawa tuba wannan walaqad kana nabiyukum sallallahu alaihi wa sallam wallazi ghufira ma lahu ma taqaddama min dhanbihi ku duba annabi wa sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance wanda shi annabi an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wanda an gafarta mai abin da ya gabata da wanda ma bai riga ya yi ba ma kafin ya yi ma an gafarta masa amma ya kasance ya stafirullah wa ya tubu yana neman Allah gafara yana tuba da yawa yake ta maimaitawa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره nikan roki Allah ya gafarta min kuma in tuba zuwa ga Allah a rana nikan yi har sau dari kuma muna yi sau dari mu da muke tabe tabe shi bai yi ba in ma yayin wanda ake ganin yayi ma an ce an yafe masa wanda ya baya wanda ma bai riga yayi ba nan gaba in ma da zai yin an yafe masa amma rana ɗaya ne ne istighfari sau dari mu sau nawa muke yi kuma surutu nawa muke a rana mutum ya yi ta hayaniya ya ta haya gaga ya ta surutu ya ta gardamar da babu gaira babu dalili amma istighfari ko so goma ma bai ba wanda na yi ba manta ba da muka karanta ku dubo ta garabasa babba wanda kalla kalla kalla jiddan jiddan wanda Allah yake sa ya tuno da wannan abin ya sa a yi nan muka karanta cikin kaifa tusilu umrakal intaji cewa idan ka tashi da safe ka ce Allahumma ghfirli lil mu'minina wal mu'minat haka ne ko Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat haka ce za a gafarta ma gafara daidai yawan mu'minai maza da mu'minai mata tun daga farkon duniya karshen duniya ka duba miji nawa sakon nawa mutum ya faɗi wannan sakon nawa to amma yanzu mun yi kawai ka ce haka Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat a wani wurin har sai da ya kawo wal muslimina wal muslimat aka aka hada saboda abun nan ba amma mutum ya faɗi wannan sakan nawa in ka faɗi wannan aka ce duk muminai tun daga annabi adam har zuwa ranar da za a tada duk wani mumini to za a baka lada daidai yawan sauna haka bai kawo ya ce daga cikin abin da zai sa wasu in an ji ranar tashin alkiyama ga aikin su din bi guda mutum ya shekara sittin ko saba'in yana da ayyuka kamar ya shekara dubu ɗari bakwai ya kawo wannan yana daga cikin irin su inda mutum zai gano ya riƙa yin wannan kama mutum sai ta hayaniyar banza bai samu komai ba sai dai zunubi a rana gaba ɗaya mutum ya cika ta da kayan zunubi ya nafsu tubi fa innal mauta qad hana وعص الهوى فإن الهوى ما زال فتانا yace ya nafsu tubi ya ke rai ki gaugawan tuba ki tuba fa innal mauta qad hana mutuwa ba ta riga ta zo kusa mutuwa ta matso wa fil hawa ki saba ma ran ki son ran ki ya ke rai fa innal hawa ma zala fattana domin son rai fa bai gushe ba yana fitinan mutane na yi tsallake na na ji kamar magana fa innal hawa ma zala fattana domin son rai bai gushe ba yana fitinan mutane fitinan ne son rai fitina ne wa'lamu anna Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum sannan kuma ku sani fa Allah tabaraka wa ta'ala yana dubi zuwa ga ayyukan ku da zukatan ku ne ba ruwan shi da kai dan gari kaza ne balarabe ne wannan ko shi wane ne ko wane ne ba ruwan Allah da wannan Allah yana kallon takawa ne وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم Allah baya duba suran halittar ku cewa ku yare kaza ne ko larabawa ne ko kabila kaza ne ko kuda da kaza wa muwalikum baya duba dukiyar ku cewa ku masu kuɗi ne ko talakawa ne walakin innama yanzuru ila amalikum wa qulubikum Allah tabaraka wa ta'ala yana duba ayyukan ku ne da zukatan ku sai a kalli aikin kayi shi daidai da yadda Allah kayi shi saboda Allah daya ka yi shi daidai da koyarwar manzon Allah biyu su kadai ne dalilin karba aiki amma mutum ya yi aiki aka duba zuciyar ba dan Allah ya ba ba a so mutum ya yi dan Allah amma kuma ba kan koyarwar manzon Allah ya ba ba a so shari'a ta ginu ne ko ibada ta ginu ne akan abun na aslaini al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah yi saboda Allah farko sannan kuma kwaikwayon manzon Allah dole ne ibn qayyim cewa ya kowa in ya je lahira yana da diwanani manya-manyan littattafai guda biyu books of original entries kenan za a zo komi cikin nan ake sawa bangon littafi na farko an sa tambaya lima bangon littafi na biyu an sa wa kaifa lima saboda mai kai shine ikhlasi kenan ana tambaya game da ikhlasi dan wa kai aikin wa ya saka dan wa kai kaifa wa ya koya ma aikin wajen kaifan nan ma sai ta haɗu biyu bil kimiyya wal kaifiyya guda nawa aka ce kai haka kai in ka ƙara naka naka ne kai kai da kanka sai ka kwaikwayi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sannan wanda ya kayyade ya ce guda kaza za a yi haka za a yi ka ƙara shi yasa magariban nan muke yin ta uku radda kana jin karfi ka maida ta hudu kai kasa kanka ka je can ka an shiwar ko kuma wanda ya saka amma ka samu ka gama ta kai ta nafila har ai sallar isha'i ka samu wannan a zuhur ka samu ka gama ta kai ta nafila har ai la'asar ka yi wannan inda aka ce kada kai kada kai kuma bayan la'asar ba ce kai ta nafila ba har magariba kuma sai ka tsaya radda kai wannan kai kasa kanka na'am sai aka aba ko eh eh to wannan ko shi ne nan to da ka in ko kaje kai sai kai abin nan ɗinka da kaga dama to to shi ne wannan walakin innama yanzuru ila amalikum wa qulubikum na'ibu zamanina ay wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعدا إيانا ممكن من ملالك ya ce na'ibu zamanana muna aibanta zamanin mu muna cewa kai wannan irin zamani Allah kiyaye ba mu san wannan irin wani irin zamani na zamani ba sai mu jingina aibin a wurin zamanin wal aibu fina bayan ko muke da aibin na ruwan zamani shi zagin zamani ma cutar da zamani ai cutar da Allah ne saboda Allah ne mai zamani yace shine shine dahar kuma a hannunsa zamani yake shi ke juya dare da rana to saboda haka sai mu aibanta zamani bayan ko aibin yana nan a wurinmu ne wa ma li zamanina aibun siwana ai zamanin mu bai da wani aibi inda ba mu ba mu cikin shi da ba da ban da mu da zamanin lafiyar shi lau mu ne muka yi aibin muka bata zamanin walaysa dhibu yaqulu lahma dhibin ai hadda zamanin ya canza har yanzu ba taba ganin inda kerkeci ya ci dan uwansa kerkeci ba dan uwansa ya mutu ya dau kerke zo ya kama cin ya kama cin abin nan ba ya kama cin dan uwansa baya cin dan uwansa dan uwansa ya mutu wa yaqulu ba'duna ba'dan iyanan mu ko yanzu sashen muna cin sashe kuru kuru ido na ganin ido muke cin naman juna shi ko kerkeci ya ga dan uwansa sun ga dangi baya cutar da shi ya ga dan uwa sai su hade kawai su ruga tare mu ko ba har ma wai yanzu an kai ga saboda dabbancin mu ya ma wuce karkeci dabbanci mutum ne zai zo yanzu saboda ya samu kuɗi kawai ya kama mutum ya kai daji ya daure ya ba shi azaba ce sai an ba shi miliyan kaza kuɗin da zai nema dangin sama in sun taru ba su taɓa ganin kuɗin ba ya je ce sai an ba shi wannan kuɗin in ba haka bai kashe shi babban masifa ma wani har sai an ba shi kuɗin kuma su a shi kuɗin su kashe mutum kuma za a je lahira wallahi za a je lahira ranar da mutum zai nadaman da bai taɓa yin irin ta ba to wannan dabbancin gara dabba dabbobi ba su kashe yan uwansu ba amma yau mutane suna kashe yan uwansu ba gaira ba dalili da an yi yar gardama da mutum ko wani abu kawai sai ce sai bai kashe mutum ya dauki wuka ya daba masa jiya jiya nan wani fake bada labari kawai gardama ba aka samu da mai mota wani shi ne ma bai da gaskiya suka dan kauce aka dan gogi juna ana asasanta asasanta wannan kawai da ya fito daga martanin shi daga da wuka kawai kama ta kama ɗaya kuma ana kokarin a sasanta bayan ya tattaka mai wukan kawai ya shiga masallaci ya ruga ya tafi ya bashi nan ga jina jina ya tattaka mai wuka sannan kuma ga shi ne ma bai da gaskiya ko musulmai to ya gudu nan ya gudu wurin Allah ba za a hada lahira ba wanda duk ya zuban man ku duba fa mutum ci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi mutum ba zai gushe ba yana cikin farfajiyar musulunci matukar bai taba zuban ma wani da jini da gangan ba amma duk da mutum ya riga ya taba zubar da jinin wani dan uwansa da gangan ya fita daga cikin wannan farfajiya sai dai yadda Allah yi tun da mutane sun damu da musulunci ya zai haka da za a yi musulmai yau suke azabtar da 'yan uwansu musulmai ku dibi duk masifan nan da ake karkashe mutanen nan fa a yi ta kashe mutane a yi kidnapping a ci mutuncin mata ku duba can wata jiha mata har ake zuwa a yi masu fyaɗe kuma a ɗauko ruwan batir a zuba masu kiyar laura duk ba a nan ƙasar ake a nan arewacin nan can kudu ba a yin haka kuma duk waɗanda aka kama dangi ƴan uwa ne wani ma daga shi ƴan uwan shi ne ma shi ya zo ya shirya ba a zuwa masu ya za a in ma an cewa ke sa su kowa ke sa su su maukata ne da ake sa su inda ba sa yi sun sa su za su yi za a ci gaba da yi ko ma wane ne zai sa sun inda ba sa yi da bai bari ba shi ne sawa to za a haɗu duka gaban Allah da mai sawa da wanda aka san da wanda aka yi ma duka za a haɗa gurin Allah a ba mutum ya ci kuma mutum ya ce Allah gani gashi a tambaye su saboda me suka kace ni wannan mutum ya nemi amsar da zai ba Allah ai duk dai ma ma tsalan layin fala budda min tulu'il fajr duk yadda dare ya tsawo wata rana gari zai waye wa ma ma tsalal umru fala budda min dukhulil qabri anan makaranta duk yadda dare shekaru suka yi tsawo wata rana ta shiga kabari wal miyarul haqiqi inda Allah na haka ma'auni na tabbas wanda yake na tabbas ba shakka a wurin Allah shine huwal a'mal at-tatbiqiyya al-nabi'a min al-qulub ibtigha'a mardatihi shine ayyuka waɗanda aka yi su a aikace wanda suka fito asali daga zuciya don neman yarda Allah tabaraka wataala walaysa lil muwahati ba mutun yayi bane dan kawai alfahari yace shi yayi burge mutane wal khuyala da da takama wa mura'atin nas ko nuna mutane shi ya iya wa innal ladhi aghna shuraka wa inna Allah aghna shuraka an shirki domin Allah shine mafi wadata abokan hadaka idan aka hada shi da wani idan aka yi aiki aka yi ce an yi saboda Allah kuma aka yi a zuciya kuma saboda wasu to Allah ya wadata sai ya bar ma waɗanda aka yi saboda sunnan shi ya ce shi ba za a mai aiki shi da wani bai karba wa kullu amalin yushraku fihi ma Allah fa huwa batil yushraku duk wani aiki fihi yushraku amalin yushraku fihi ma Allah duk wani aiki da aka hada Allah da wani aka aikata fa huwa batil lalatacce ne kama fi qaulihi ta'ala ولقد أوحي إليك hakika an yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika da waɗanda ma suka wuce gabaninka duka annabawa an ba su wannan dokan sun sani da in asharakta wallahi har in ka hada Allah da wani ka zo aiki kace kayi ma Allah kuma ka hada da wani da ya batanna amaluka wallahi aikin ka zai lalace wala takunanna min al-khasirin kuma zaka zama daga cikin tabaku ka duba fa annabi ya ka ga ma wannan magana ya za a yi mutum ya sakaki ko ya wannan واستغفروا الله ايها المسلمون daga ku nemi abun nan gafara akwai akwai akwai akwai abun nan ga wata gaba ce kuma to to mu tsaya nan mu tsaya nan Allah ya ba mu mafita sai istighfari ko yanzu wannan tuba to littafin da yana ta tafiya a akai ga inda za a ce gashi nan Allah ya manna mafita Allah ya taimake mu na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين